وإدريس ومجيد من الصالحين واذكر إسماعيل كعبد إسماعيل وإدريس لإدريس وذا الكبر لذا الكبر لذا الكبر كل kowanne daga cikin waɗannan yana tsari da suna masu suna cikin masu haƙuri.
وألقيناه في رحمتنا إنهم من الصالحين ba da hannu mun shigar da su tsira mata na cikin ramanmu innan waɗannan mutane mina sani da suna cikin mutane shirki
وذا النور إذ ذهب مخاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
waɗannan ne ai wa dukkan waɗannan ne ta ambace da mafucin jirgi ko yoni sabna mata shi da yoni san mata arsalahu Allah wa Allah ya aike shi ila musala ila musala zuwa dan gari da ake cewa mutan gare iraki a kasar iraki ne Ibra ba san da yake bin mubadilan yana mai fushi da kaumi ga mutanensa gazbana nan yana mai fushi gare su bima ka sa bin sau da abin da ya kokari a gare su ذهب سيجري ولم يؤذن له فهم يجري ففي ذلك سيجري أن فنعم فقلنا سيدة ألنا كتب مقام يجب كنت عليه أكلتا أي ألنا قضي عليه مقام وكنت أكلتا ما قضينا ونعمل مكانك وكنت نكدرا وليس على ظاهره سوى كذا ويفصل كذا عشان ظاهره كذا معناه ويبدنا لتنبام لإيكو أكلتا فأكبر ba kan da ya bin fasara shafi ba ai man zanna Allah la la ya kabi duk wanda ya fi cewa ubangiji bai da iko ba hada ko kun fadin wannan kafin la ya kun min al anbiya haka ba zan yi daga annabawa ba inna ma kana yakun iyaka yunus yana da san Allah la kadara wannan kaddara la ya kau ba zai fada ba alayya kan shi a kaza haka yi aka aka yi fasa ai annal kaza hukunci na yaji ba zai gudanu ba dai a kan salata ba iri yadda Allah ya yi hukunci a gare ni zanna sai zaton Allah na kaza alai ba za mu yanke mai hukunci ba zama kaza ina wa abin da suka yanke mai hukunci muka hukunta ta alai na kansa min hamdi shi ne kare shi sai bana ne hukunta cikin shi cikin kirki bana da sai kira bisulma cikin dusai zulmatin laili ga duhun dare wa zulmatin bari ga duhun dulbi wa zulmatin fadalin hutu ga duhun shige kifi sai kira mu da Allah ilaha illa anta na tabbata ba wani ubangiji sai ko ta ji ya mai fada ba magana la ilaha illa huwa ko la ilaha illa Allah la ilaha illa anta subhanaka hajjiyata fata gare ka inni ne kuntu na tana ce mana zalimi da duniya zalimai sai da hasira hajji sai da zana na yi min bayan kauri daga mutane na ina ina nan ba yake yodo su mata yodo su dan mata da aka kawo ya kira mutanen da idan lahi tabaraka wa ta'ala zuwa ga ubangiji wannan kaji mutaka tawila ka muta mai tsawo balan yodo ne sai ba su imani da su ba bawa adam sai muka alƙawarin azaba alƙawarin jin da kuma da azaba da shauka azaba a daidai gare su waharaja sai ku zama hajira yana mai hijira wani abiya ga ka'ida annabawa la ya zahabu na ba su zuwa illa bi ilmin min Allah tabaraka wa ta'ala ce da ilmin ubangiji ta dauke wala azabu azaba kan ma ka ku abun tabbatarwa ne walakin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai ubangiji ba daukaki ma allama mun bai sai da bai sanar da yunus ba lokacin da da azabi da lokacin sauka azaban ولا أمره قوما بالهريجة للحدود للفكاة فخرج فأتيه فليس الذي قدمت فسلمه مسجده إلى مكانه وأتى يتلو يتلوي إلى بعد الدعاء لكوشي ووجد سفينة سفينة سفينة مولد الجروة ولسب فيها يغض الجروة النم فلما توصلت السفينة إلى البحر يا ينسى jirgin ruwan nan ta kai kashiyar kogi a da alaihun ba da sai kogi ya motsa wato irin giwar ruwa ake saba wannan ruwan tonon ruwa din taguwar ruwa to sai sai da mutuwa ba ka dubu da kusa an yi da su su ne sai sai ka nuna shirin cikin jirgin ruwan fakala fakalan mallahuna sai ma'aikata jirgi sai suka ce fasilar na hafi mu ne wannan jirgi za mu mu jarraba tun abu jarraba ce ba yau ba kadai mun yi daga irin haka to la ya kawo fiya ba wannan baya aukuwa a cikin jirgin nan in la ya za ta na biya abdul abidu sai in akwai wani bawa da ya gomu da ya bugo ma ubangiji sa to jirgi za ta nuna da aka fada da bu kuratun ku buɗe ku buɗe kura kawai idan a ranar aka yi musu gada bawa na al'adika ko bujaje tunanne sai mu je wa cikin ladin cikin kogi yana ji wa dan mu tsira da an fitila da kawuna fadara bil qur'ani suka mun sanya qur'a wa waqa'at ala yusuf kawai su ba ta kai yusuf kalu da ta a ina ka qur'a ki karya ala ne ni lai wannan wa da Allah ne laisa hada ya raya ci a gaban ubangiji ce fadara musa ne suka buga ta biyu wata ya ta kai zuwa ta uku wa waqa'at ala yusuf sai ba ta kai yusuf shi da kansa ya yake mutum da kansa ba da kanan ko ya biya wa kansa ko shi kansa sun ba shi ba ka rika yi nufi sun ba da kuma sun ko da wabda la wuhuru yana nufewa soliki yana tara kawai sai haɗe wabda la zalika rubutu buta butu al'azara wabda la zalika rubuta butu al'azara sai wani kifi shi kuma ya zo ya haɗa wannan kifin an gama wannan wajen فقال فلهم الباب ما تجري كتير كوكي وسلاجي وشاب سكة هجين فتها كني فلما جن الليل يعيش دري قال سمع يونس شيء النبي يونس يجد مكان البار مرعنا كوكي كله من كرسو يسرقون سنة أجمل يا بذكر الله تبارك وتعالى بذكر وبنجي مطلقه فتذكر فيما سيدنا فذكر الله سيامة الله بهذه الكلمة وأن كلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والهود الذي ابتلى يونس كيف عند يلي يلي وكيف عند يحدي النبي يونس أو الله إليه وفي الله يمسى وحي وحي إلهامي وحي إليه إلهاما يقول هذا الذي ابتلى wannan wanda ka haɗe din nan na yake bilinkin naka ba wa abincin ka bane ma raba ta kuka yi musu ban sanya wuri kai zama abincin ka ba inna ma da an su ba na iya kana za a ce ganin ya zama sunan kurkuku da huda annabi annabi yono aw masjidan ko kuma ya zama masallaci da kuka yi da gashi ya yi biki da kaka ya kai da kurkuku ya koma masallaci sai mu yace wa hada alaiku a ce masallaci to shi ne lafiya da adadin da adadin da ladabi da annabi Allah إنما جعلت بدنك هي كان سيد كلمة مسجدا يلو مسلاتي ولم أجعل أما بنسيا سنك لك أبن جيب أبن جيب عليك إياك كسيد كدش كأبن يفعل كدش يوغانا كيسو أن هذه السمكة وشن كيفانيا راودها زوجها أسنك هذا جيد هذا الذي يوجد وسيد مثل جيد يوسع دوادك في الليل للسيد فامتنع سيدك annan inda cewa wato a wajenta akwai wani sirrin wani sirri min asrarin lahi daga asirran ubangiji da wata baraka wa ta'ala da haka suna suna da sirri tare da wani sirri na ubangiji shine annabi wanda da ke cikin sa la yani kuma hul istigali bi sharawati a ce an shiga cikin shawoyi a tare ana tare da annabin Allah bai dace ba bala haka guda ga Allah sai ji dace كتب هذا المتفيد ويربط أنه متفيد من الدواب التي تدخل الجنة من الجهة الدب بالغاز قاعدنا ومن يتبع بذنب السعادة يسعد فلما ذكر يونس يا إن لم يونس ابن على اسم الله سنة الله هكذا وأن على كي يجينا كرا شيء yayin da ya kira wani malaka wani yunus isman lahi yayin da yunus ya ambaci wannan suna allah haka daɗin nan alƙawar hutu kawai da yake ne zuba abin da bai illa ya zo cike ya ji cikin shi na ɗaukar rai yana masa dole bai ya amaye da shi wa alƙawar ba da yana amayo da kogi shi kuma kogi sai ya girma shi da tarihi a kan a ganga bana barna shi ne allah ke kuma ka je ko su da raya kan darki kasa wa wasu kuma ba ya lafiya bal ta kama rubutu kifi ya kama ya haɗe shi wawo mulimin yana abin da shi ai a yana zuwa da bayan nama a laida abin da tana da biya ka shi min da haɗe shi da tafiyar ta da dole ita da haɗe ba da haɗe ba tare da ita ma da cinsa ba wannan ma ka rabe da sahili ya yake yake zuwa dangan gaba wa ruwa mutum ya zama kalla farari kamar ɗan tsako al'umma ake wanda aka fige kaga ɗan tsako an fige gashi sai na dare kaga zai zauna lafiya mujaddadu hujjar su ya tike ta kullu dukkan ta ta annahu qawlu sai ka ce miki ko ina cikin yayi rauni amma sallahu alaihi wa sallam alaihi sai Allah ya tsare ta juma akan annabi Yunus biyar na ya ka alaihi babu dan kada kuda ya haukar shi la annal ya kasina dan juma hada wannan la ya tsare da mu babu kuda bare mu tace wa fi tilka al-hayat la ta cikin yana cikin wannan hali law masahu babu da kuma za ta ya kafa shi lasara jasadu da jikinsa kullum baki da ya zama kuruhan miyaku ba a tuna wallahu da Allah ya kiyaye shi bin ya kaɗi da tsare da wannan zuba wa a tsare da awon gajiyar sai Allah ya su ya turo barewa ta fi tana zuwa tsabara da tsari sai ta rabu ne da ramiya sai ta nonanta wa ta fi masara da zo masa da yamma sai ta rabu ne da ramiya da ramiya sai ta daga nonanta a ta kauya har annabi ne ke karfi wata da rabu da kafe ne to ita kuma wannan ya gaya aidan wato ita kuma wannan ya tafiya ta juma'a asmara sai ke yaya ba tare ya kullu min al-qarani sai dai yana ci daga wannan duma wato shi na ci cewa akwai ai ji wanda ke da duban annabi wanda ke da bawa ci da kuli ke su to sai ne ci waye da sai ne ka damu ba'am kullu ta'am dandalan kowane abinci hatta ka wuce ayi karfi wa arada ya koma kama kana yake sunnati fana mai yau wajen sai barci wanda ya kada ya farka ko ya da al'arbata sai ya samu gara kafa hatta yake shigaratar ya kace ne wannan ijaziya ta zuma hadi wannan din da bai fi kace ta wuce bada ba sai ya girgira da ra'ayin girgira shadidan da tsanani a wata wuri sai aka yi wayi gare shi da gina wanda ya yi wasu shi ne ya ce wanda ya dace ne su haka za ka girgiza haka don kaɗai ya kaɗe ya kaɗe nake don yake wata hidima duwa ya rage guda ɗaya wala ta zama ba za ka yi girgira ba min halaki ya ta adada insan daga halakan mutum dubu ɗari bada za a ce ya kasa mutum sai ya koma ya kawo mai zuwa da mutanen wada awu da ya jira su idan la'i ba ga Allah ba amanu suka yi imani jami'an baki da wa huwa qawlu ta'ala shi ne da kuma da yake wa arsalna wa ila ta'ata arjin aw yajidu sai suka tafi a ce zuwa ga mutum dubu dari aw ko ma sama da dubu dari ne ne ma'ana hatu arjin aw wal hatu ala aw ne hatu arjin dubu dari aw ne hatu arjin wa yashirun alfa ko ko dubu dari da dubu ishirin هذه قصة النبي الله يونس وأن يكتب تسعة من حتى يونس هو يونس بن متى إلى يوسف بن يونس بن متى عاتبه الله ألا يبين تبارك وتعالى على قلوبه بجابته إلى ابن ما ابن لما ذكرت في القرآن أحسن القرآن في سورة نور أحسن سورة نور يا كلاس بسالم الهوتي كان يكتب ولا تكون كسالم الهوتي يا دويت ما ما بتجيني ومنا لو سبت ما وكيل جلات بدل نوري ولا النوري كلها ممتازة وزي في جلات النوري هو النور شيء نور تجيبي بيكون نور أجل من هذا الشيء اللي يجمع الأجل من الوجود عشان وانت تجيبنا لأنها أمتى تجيبت النور وهنا أنا تعالى والله ألا تجعل النور يونس هو مالك النور شيء مملكين شيء وهنالك شكو جعل يونا تيزي يوم جيزي كوتا وجوجي غوتو فقط كوي وجعل الغوتا هو سائل الغوتا تيزي شيكي شيكي دي شيني بي شيني مملكين أنا كذا وغادي كما شيني يملكين لأنه في تلك السورة لا وجه سورة في معركة الحساب يرى ولم بدأ قول الزرقين ai Allah yake wala ta duka sai mu ta ana ba annabi ana ana mu annabi ga da kakka girgida ka zama irin ma abu sai ki wa wana da ko sai ma arabi sana'i yana bada kolin yabo ne alayya ga annabi yoyo bala hada shine sai ubangiji ya ce ko kokor da nuni ai huwa malakul umuti shine malakul huwa malakul umuti shine wanda ya mallaki jinji wala anan wal mutu jinji kabura shi ne ya girma hatta tara nuna har ya zama katon shi wafin suratun yawon a cikin suratun yawon wanda rage hotun fakanci kawai aka ce وكان الموسم توكيد اللي يفتى أن يملكه يملك النبي يوسف صاحب الهوت وتسير يا إجماع الجنسي كأنه تابع للهوت كما النبي يوسف شيء كذي شيء صاحب له وتساعد لكريم فقد توسل هذا ذكر عظيم cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to zikrul hadir zikri ne da girma man marada man marada wanda yake lafiya wanda kara da karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 marra to 40 in yayi da amma da ya mutu a wannan lafiya shi ke nan ma da shahidin ya mutu shahidi ai da kalan da zai shiga aljanna ba ba ba ba tare da ba shakka ba ومن كان في جنب wanda yake da cikin wani bakin ciki wata kala hadin kalimati ya ambaci wannan kalmomi inna la yuzi ubangiji zai tsere da shi cikin zambi daga bakin ciki kala hadin tarina wani ɗaya daga cikin mutanen ciki ma ya ce kai ajabtu na yi mamaki min hadin mutumin da yake na da rigan mu bakin ciki wani ya saukar masa wa huwa ya arzu ya san la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin amma yayi mukun ولم يذكرها بأمجدها وهو يسمعك إلى جن كلام الله نرجو بنبي ليس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله يجي فاستجبنا له سبحان الله وقال أجي وأنا أوتيك فقال لا إله إلا كاتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجينا بكسرته فاستجبنا له ونجينا بكسرته فاستجبنا له da ake ma tana kira ta ce cikin shafuwa Allah zai yaya shafuwa wahadun kuma ina mamakin mutumin guda mutum da mutumin da yake ko ida za a yi alƙawari bil azabi da za a yi azaba wamma ya arudu shi ya ta ko wuba amma ila ta akan da basirin ne da amma ya mukun wala min qur'ani an bace ba وهو يقول الله يجعل قبيله تبارك وتعالى يقول لنا فوقاه الله سيئات ما مكروا ووقاه الله سيئات ما مكروا وكاكري كاجو سوى وتبوك هنا من إلى الله يوصيله في الله يشيع يشيع يقوم كل كل اللي عقيم واحد إلى ما مات المشرك ليشيع haddadan wa a daku makiyarsa sun mai kaji da tsoratarwa wawa ya rubu shi ya san hannunan bawa wane mai wakil amma wane mai kula ya ki fadin sa wawa ya kuma wasa yana da ubangiji ya kuma yana cewa wa kalu hannunan bawa wane mai wakil fa min kada ko bi ni'mati min Allah wa fadada lam yamtatu su wa sabaqu ridwana Allah wallahu bi fadlin atim wani na mamakin mutumin da ya san harsunan da kuma ga abin da Allah ya cima wanda ke faɗa harsunan da amma da yau kwace kayan. Tsari da kalma waɗannan kalmomi kuno da zarkoki da fi haƙƙin luridi amma fa a haƙƙin mai bishi shi ne luridi wanda yake nufin arziki.
فبدلناهم وأتيناهم من الحمد وكذلك نصرف
فاستكبرنا له سوى كفى مليون ونجيناه كثيرة من الجن لكفتين وكذلك يتكلم سيرة يونس سنة ينفيها توجي سيرة المؤمنين المؤمنين أي كما تكينا وكما يدعو كثيرة ننزي أكبر كثيرة المؤمنين المؤمنين ينكر فيهم تكفتين سنة إذا انتبهتوا منها أما غير سنة هي آغا في قليل أنتم التجوز المتعلم
فلما أئنا ربه ربنا لنقضي فرده وأنت خير الوارثين وذكر زكريا أتعمتي النبي زكريا إنا إذنا لا رب وسندي كرا أبنجلسا بقوله لكيوا وانتها أبنجلسنا لا تذلني فلنا كتبني كتي فأتا باسك وأنت خير الوارثين وكيدي في يسمع سجابي فأيضاً لي كتي بلا ولد بعد يرثني لمن كاجيني وأنا خير والدنا إنا تبتدى أشياء في غادم ما تغادم دعاؤه حتى أسأل عليك كتب وأنت كما تسيري وقت مريم أتمنى سورة مريم الشيطان فاستدمنا له سيما كتلقى مثل داء أبو كرنسا ووهبنا له كباش حياة النبي حياة ولدا وغيرنا وأصلحنا له زوجه كان مشمار وما تسع بعد الولد تروح تاب ba da hukumiha bayan da juyayya ce bayan kasancewa ta juya innahum sunu ai man zikir waɗanda aka ambata din nan da anbiya da annabawa shi ya ne kuma da wannan sura kanu da wasi sa'una suna gaugawa ila mai rafi aikin alkhairi huwa zikru haulai shi ne kashiran ambaton wannan haulai anbiya shi ne ambaton wannan annabawa wakulun mutansu idan da Allah idan ya roƙi Allah tabaraka ta'ala madaukaki ya tsaji ga mutum ya karba masa du'a abu azza wala yanzu dalili fi zalika cikin haka an sa su su annahu cewa su kano sun kasance tsarin na kullum da suna kaugawa cikin alkhairu alkhairai ai ba da duna suna kauga suna kauga ba a cikin dalilin Allah wato wannan saboda da Allah mana cewa ce nan ga dalilin da yasa ake karba annaba annaba suna gaugawa cikin aikata alkhairi to da kai ma kana gaugawa cikin aikata alkhairi da ka roki Allah Allah zai karba to shi ne sai sai yake koyar da mu yake mana izina mu da kyau waye da guna na suna kira mu bira ragaban dan kwada yi bira wata na cikin rahaman mu wa rahaban da tsoro yana dadina daga azaban mu wa kanu fashi da sunan masu tsoro na nagare ne wanda na za ya kone rasulu sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan ne manzo yake cewa ta'arraf ila Allah sabaqai kan yi sanayya da Allah sai da kake duniyarwa don kwanciyar hankali yaran da shirka zai nuna ma amfanin neman sanayyar nan da kai da shi a kan da kake sanani ma'ana abdun bawa kaza ta na tsira fari idan ya gina cikin yalwa wadata yanzu zai manta da fari kan mahalicinsa wai za a kacce jatun amma ranar yana zuwa daga unan jake za su je na kira ubangiji a ramar yi wannan shi ya fi wa a cikin adam ba wa yanzu an sami kawai a masu yi su shiga ni'imar ubangiji su manta da Allah to sun fi yawa to alhassan mafi kyau an da la'abda bawa ya ta arabu ya nemi sanayya ilan na da ubangiji wai doma ala zikiri ya da mamakan zikirin Allah wai ba da shi da bautar ubangiji wani hukumu da tsayawa da dace a kofar Allah في زمن الرخاء أتبني أن نوكة اليلوى وفي زمن الشدة لكما نوكة الظلم مع التاريخ كاتن كلوك الله الله يعي كلوك يا بنا شكرك ما لا يقل وهلك في حفاك في الشيخ الذي أولد تعيك لا شكرك بزوم غراء فيه وزينا شكرك وزينا على طول شيلوى تنرمي da da suke magana fada Allah ko da yake masana ne ke ta jera ba amma in ka bari ba ai kamar sai ka tuna abin hawa ne idan ka sa mai mai kai ki riya da shi ne man da zai kai ba tara ba me zai ka roki Allah an tura mamai don sai ka ne ne mai kare sai ka ya amma kana tafiya kana karawa ba sai ya kare ba to ba za ka samu matsalar kusurin wata yake so ne amma duka duk mutum yana samun matsalar furin masu yana da yake zai bane mutum da mai ya ga ta kai yanzu na kushi ya kai da haka haka yake mutum tana roƙon Allah a kome wuce da yalwa da tsanani to yalwa ka ba shi tsanani da yawa sai ka ga tsananin ya zo wani ɗan a yi tana tafiya dole za ka kuma rafi a kan hanya za ka cimma korama a kan hanya to sai ga yan yan yan hakuri an ce ba ta ko to haka to in ka ga wancan talauci to wancan kwari ne da za ka wuce ko fita ne shi ma ana tunawo da kai ne kar fa kai da san kakkar san ta ke kan ne kafa ne abun ma yana yana nan ta ne ya ka ta kula ma to da dan sai ne a kai shi imani ka na ana ta kuma da ne kullun kai da Allah to shi ne ka sai kuma azaba sai ka rike ne za a ba da Allah kai shi da Allah ne na والذين أكبروا ربنا فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وإلها للعالمين وذكر مريم كعبة مريم التي آتت الفرج وتسميها فرجها ai haka kake zai ya yi cikin amin hala amfani da shi ko da kun hali ne da haka da amma da tana ka mutu wannan mata wadda tuzkar ake ambatar ta ma'a rijali kadar mazaje da'ima a koda yake hatta ta ta fito da ta sura sura maryam ta gane kada fahana muka yi nuni iya a cikin da ya ruhi na daga ruhi ko jirgi na shi da jimiru aiki na fasa san da ya yi nuni shi dai biyar da ha a rigau a wuyan rigarta fahama na jirgita sai ta ɗauki da na jirgita waɗanda mun sai maryamu wabna da tanta isa na jirgita ayatul aya lil alamin daga tarihi al'irsu mutane wanzu da lannano wajen mala'ika ta ma da mala'iku a yake wanda da su don ta haifi su yin gari fadin ba tare da miji ba. Ina haɗi wannan aikin na kan islami a addinin musulunci ummatukum addinin kuke na ayyuhal muqaddamu ya ku wanda ake zargi da ku to yanzu ku yana yana wajaba an ta kuma ku kasance har abada ana ya akan ta ummatan wahidatan al'umma guda daya to ana rafuku kuma ni ne ubangiji ku babu dole ku kada ya ni وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتكبروا sai suka yi yanzu suka yi yanka ai ba da mukatabina mukatabina tashi waɗanda ake magana din nan da su sai suka yanka suka yi yanka amran na madin su ne nan tsakanin su ai tabarraku suka rarrabu daidai ne su ya addinin su alwata ɗalibina masu saɓawa din nan shi ya cikin addinin wawan tsawaiku yahudi su ne taba'u da yahudawa wannan tsara da nasara kullum kowanne daga cikinsu raji'un masu komawa ne ila na zuwa gare mu fadu jafi kuma mu saka mata zamani da aikinsa قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال يأتي افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة يهودا واتر لكم جيوشي هل سبعين دقايا كلها تكم جيوشي سبعين دقايا في النار في المتابعين وافترقت النصارى turawa su kuma suka rabu alaƙar zaini wa sabiri da firfatan bisa ƙungiyoyi saba'in da biyu annabi ya ce kullu a dukkan ƙungiyoyi da saba'in da biyu in na ga ɗan rufai wata ta ta faruwaku wata tattare ku ummati kuma al'umma ta ba ta rabu ala talatin wa sabiri da firfatan bisa ƙungiyoyi saba'in da uku kullu a dukkan ƙungiyoyin da na ga ɗan rufai يدعوا أن يكتشف الكتاب للتجوى ما أنا عليه أبدا كأكل وأشهد أن بينها من بينهم وأنه يوجد في حوله لا كثير ما يعود سواء وقاوة من جاء أتى ويمكن وأتى لا يتبعد لنا حتى يقولون ليس يكتشف الجنة ويقولون له ما لا أنا لا لا النبي هذه كل أدين من ذات كل لا إذا في هذا اللي كان يجي من دون شافه وشوف أنا ترى يقول لا تقول وتكبروا أمرهم تجرد فلما ملئت بينهم فكانت أن كرت قالت بتلقين يوجد فتا
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مقال عليهم وإنا له كافرون kamar yi amal bin sada duk wanda ya ayyuka ayyuka ya yi ayyuka masu kyau wa ruwan mamudin yana muni ne to ba za su turana wannan ba musu ba ka ba mutunci ya sa yi ga aikinta ba ya namu ka fi gina masu wuta ne da kun gare shi da an namu da alhafarata shi ne hukumarci mala'iku masu iyaye bayi da ka tuku da rubuta ayyuka suna da kairi kan jahili sai mu saka mashi alaihi akan wannan aiki da ya alkhairi وحرام على قوم أهلكناها أنهم لا يرجعون وأرى من علاقة الزيوة وتاع الأمة علاقة وتاع القرية أهلكنا على المتهلكة أريد أريد على أريد أريد لأكل من هلاك وأهلك الداء annan zuwa su layin su da za ka dawo ko ba kiyama ba zai ba ai rijo dawo su haramun dawa ne alaka ne ku da harkan da take a halaka ta ba Allah ya halaka ta rijo komawar ta ila duniya dawo su ila duniya ila duniya to ba dawo su duniya wannan haramun au ko ko haramun ana ayyukan yake haramun ne akan kowace alƙarya halaka Allah da Allah ya halaka ta عدم رجوعها رجوعه ليش قوموا والسئلة تعبات على يوم القيامة لا يتيام أو نحن لهم حتى إذا صدقت
حتى إذا فتحت ياهم وما تغرهم من كل حدب ينفذون حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج حتى يقولوا كتبت ياجوج وماجوج تقولوا أي وأن منتجون هل تيلي حتى إذا فتحت فجاء الشاهد فجاء تبكي وقوها الشاهد فجاء تبكي ياجوج وماجوج وماجوج har sai an bude daɗin nan na ya juju da ma juju to shi ya juju da ma juju kar ka ɗauka da ba shi ne kuma ni suna ne a jami'a ne da na gwanar ci wanda ba a tsara da su ba na kabila sai da kuma kan su kabila ne ya ne ya ƙalu an ce innan su ya juju da ma juju ta su abu a shahin da kai su ne kashi ɗari ba ɗaya in an ce an kasa halitta goma no in an kasa halitta ta adam goma to ta ɗin goma kashi tara na abin da masu ne kashi ɗaya ne ba ne kawai ma'ana sun naka mulki tara Gowar wani zan bude an bude nan nan to za a zan biyar su nuna suna gaugawa wa biyar su nuna suna gauga don kulle hadarin daga kowane tudu. Ai yaro nuna suna gaugawa don kulle hadarin daga kowane tudu da ne ne tudu ai hadaru ai morfa ne su na kare tudu abin da ya daga daga kasa. Hata wannan bi haƙi ya zuwa wa majuda. Idan haƙi ya zuwa ke nan wa majuda. Idan haraju idan sun fito an hada duniya ƙarshen duniya aw fi haƙƙi harkin lahi jami'a ko kuma cikin haƙƙin halitta ubangiji da baki da yau mai yau yau da ranar da za a bai da su ilar mahashari wato zuwa ranar mahashar to ranar nan فضرب المعقل حق فإذا هم شافتوا الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين wata kalama da wa'adi da haku wata wa'adi da haku alkawari na gaskiya ya kusanto yau mun kiyama su shi ne ranar kiyama bai da hanya isa yadda take a ran da kake kiyama ta da ya na ga shafi kusan alƙawarin da ni da kabaru idanu wanda suka tafi cikin Allah za ka suna mai zuzulowa shi zalika yau a wannan rana yadda take dan sassarin sa ya kullu da ka suna cewa ya wailana ya halaka mu karkon na shi ne har mun kasance da duniya a duniya fi ga wasu a cikin wasu na ba mai komai ba min hada da yau ban tare da wannan rana komai kuma shagaltu barbari wanda tsarin ilimin da ya kasance a zaliman an kusa na kawo na mu duka kadiri na kawo da karya kawo mu ne kuma da manzanni إنهم وما تعلم يمينهم إلا يحفظان أما أنتم لها واجبون idan mutu ya ala makata ya ce mutanen makka da sauransu wa ma ta abu nuna abin da kuke kauta ma min duni kayan na wani ƙasa yana na wasani da gumaka dukkan su da su a ta mutanen makka na su mutane ai wa kullu ha makamashin ta ne kufaru makata kafiran makka wa ala hakim da asolinsu kullum dukkan su hada mutanen da kirarar mutane an tuku wani da masu shiga ne da na ganta aiki ya cikin ta لو كان هؤلاء إلا يأتمنا وربنا وكل فيها خالدون lau kana haula ila autani da aka ce waɗannan gumaka alihatan alloli ne kamar da amcin kamar da muka raya ba wa duwa ai da basu shiga wuta ba wa kullum kowa ne da ku da su tsari da masu dawama ne iya a cikin ta لهم فيها تكيف وهم فيها لا يسمعون sai sun auka wuta na wasu ya da zini zakan suna wani gunta wato suna ruri wa musu layin wanda ba ma su zini ba su da zini biya a cikin wutan nan da za ta kalin na da ikon shiga wuta lamun tafiya suna da wani ruri وبسولات مولى سيافات الحكومة لشدة بليانها دنسل من تفكرها لما نزل هذه الآية يعني أن آية تتوقع حتى عبد العزيز بن الزبعري وعبد العزيز بن الزبعري يقول أي جاء shine ja'a kubaru makata ja'a kubaru makata sai ka bar makata suka zo wa qala lahu tilka kima wa qala lahu tilka kima ke ji aluri yulan ku sanya nan abin da za ku biya ni a gadin lakum muhammad ni ku da rijayi ku san da zan san rijayi muku muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qalu lahu tilka ce na'am za mu za mu baka laka ma ta su da abin da kane ma za mu baka ba ta lillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu sayyidi anta ta'lamu kai ka san annal yahuda yahudawa abadu uzairan sun mota ma uzairu wal nasara turawa abadu masiha sun mota ma isa da maryam wa bani muljani bani malaka ba bani muljani bani muljan abadu malaikatu sun mota malaiku to idan kana yahudu إذا كان كل ما وإذا كان كل ما عبد دون الله من أهل الله فأظهر المليكة والملائكة تظهر في الله إن dai duk abin da za a bauta ma wani Allah ne duk wanda za a bauta ma ba Allah ba cewa ɗan wuta ne to zai ruka wuta ne isa ma ɗan wuta ne mala'iku ɗan wuta ne ai dukkan su abin da wuta wa qala sayyidi galan su muhammadan nabi ya ai muhammadu wa rasulika alladhi la ilaha illa huwa نزلت في ولنا آية إن الذين تتوفوا منا الحسنى أولئك عما يبعثون ألم لما هكذا إن الذين سبقت لهم الغرور لهم من الحسنى وأن شاوى واتيك كريت وجنه أولئك وأن مبعدون أفنيسا تاوى لأن هذا كوتا هؤلاء الذين ذكرهم ابن الزباري وأن وأن ابن الزباري يفعل متى سبقت لهم الهدنة أي شاوى وأسان شاوى وتسالي ذاك الفجيب لا تفهم ليس من أهل النار سبحانه هو الذي يأتي بشر آية شيء وأن أنبتا آية تكلم في سورة الزخرف أثناء سورة الزخرف مثل ما تركه لك إلا جدلا ba saba ba sanya ma wannan misali ba sai dan jariya kawai bal bal qaumun hasbun su qaumun hasbun mutane masu mutakar jariya ya alamuna ai sun san annama ai da an ce ba ba ubacin aya ce gane ne lau kana haulaye halatu ma ukashi ba farkon aya ما تعب وما تعب أنتم وما تعب من دون الله كافر وما تعب من أكل وما تعب ومن تعب من kaga ma ai da ganin al'adun da mana hankali wa man ita ko man ai da al'adun da kuma kala ita ma hankali to zau arada na da Allah ya yi bibi da kana Isa shigar da annabi Isa wa Uzaira da wa Uzairi da Uzairu wal malaikati da malaiku to la kala da ubangiji ya ce innakum kuma su ga kawarin Allah wa man ta'buduna da wanda kuke bauta ma min dole na ba Allah ba kan zamu da nan dukkan kuma ka bace mutane ai sun san ma matsayin ma amma da gangan suka lokaci ma wai mutane da mutane da shi da da malaiku da mutane wau ya nan muna hara ai sun san wannan la'annan dan sun fi sahabu ma suka taha ne gula gawo kuma ban yi gaibe walakin nan sai dai su kalu sun faɗa hada wannan ya ganin ɗan jayayya bai faɗa shi kawai wata annatar da kuma ta'annuti wahalarwa walakin hada sai dai wannan ai layi da zulun layi da zulun layi da zulun haula inara wannan ai ba zai shiga da wannan wannan ba zai shiga da waɗannan bayi da ubangiji faɗa ba ba zai shiga su ba su kan kuma ba a duniya kun nisan dawa ne anan nari ga wuta لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون ba wai su shiga wuta ba la ya shiga wani hadisa ha ko murya wutan ma ba za su ba wa mutuna can ni mata haka an fito su ci abin da ran suke sha'awa salihu da masu dawama minan nalimi daga nema na لا يأكلهم الفجر لما صدت أقوام الملائكة ماذا يقول الذي يؤمن يوعدون لا يهزمهم الكبر الأكبر فكيف تدريك مكي جرما فهذه مكان سامن بريفا أي الكبر الأكبر تدريك مكي جرما لا يهزمهم بعدين توشيكم لا يهزمهم بعدين ولا سوى وتوك لا يهزمهم بعدين توشيك على الكبري أكم تدريك هو يوم شيء رانة تيجي دولبا أكن يبي إخراج بعث النار وزوجك تتوقع جملة من آدم لقى النبي آدم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كما إذا بيان سيدنا كما في أول سورة الحج أفرق سورة الحج وتتلكاهم الملائكة ملائكة تربيته عند خروج النعاج جوة من القبور لقبل ولا تسلم هذا يومكم wannan ranar ku kenan Allah ne kuntu zuwa duna wannan lokacin sai an maka alƙawari shi ke duniya a duniya يوم نقول السماء كغسل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وذكرتنا يوم نقول السماء ran da zamu nada sama da kayyar su jalla da littafin ka yadda kamar yadda mala'ika ke shiga da littafin aikin bawa to shi su jiro sai su malakin suna wani mala'ika ne da su da yake rubuta amana bani adama ayyukan ya'yan adam wa inda mawdu da islami ya yi mutuwar mutum ya tuni su yi karfi na littafin kama bada ana su kama bada ana su bai da muka fara halitta a wani harka ma yadda muka fara da a wani harkin farkon halitta ni an adami daga rashi to nuri wata za mu sake mai da shi da rai ba da izami bayan mun sake rasar da shi wadan alkawari ne wa adana wa ai wadan alkawari ne alaina a gare mu mun yi wannan alkawari alkawari hakan na hada ai wadan sabiqu wannan alkawari ne na gaskiya inna mu kunna mun kasance fa'ili da masu aikata abin da muka ce za mu yi ai wadan alaina inna kunna fa'ili da ma wa'adna ولقد كتبنا في الزبر من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون wala karka zauna hakika mun rubuta fi zamu da cikin da tafai ai kuzulle da ya da zuwa banki a mun da da abin daukarwa mun so ne baji zikiri bayan ko asalin kitabu bayan babbar littafi ai ba da ummul kitabi bayan asalin littafi allazi inda nahi wanda ke can a wajen ubangiji wajen mun faɗa muku lokaci akwai littafai farai da littafai guda biyu ne akwai kitabul mahawi akwai kitabul ikbari to kitabul ikbati shike wajen Allah kitabul mahamu shike wajen mala'iku to littafin asalin littafi wanda ba canjawa to shi ne ke wajen ubangiji to abin da muka rubuta a cikin sa annal harrakata ai arban jannata kaza aljanna nuri kuma muna gadar da ita ne ga ibadi ya bayina asalihi na nafarin Allah ya sa da wani harafun ya haɗe sai kwacin jami'in da cikin kowane haƙin kowane mutum da ke
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا القرآن أكثر وأن القرآن لا بلاغ أخي إسوى أي كفاية إسوى في دخول الجنة في شجاع الجنة لقوم ليس كتان في عابدين ما تين أي شيء لا بد أن مسلم شيء عديد المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك بما أيكوك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلا رحمة سيد الرحمة على العالم لك ذلكي الإرث المداني والجن الأرجل هذا رسول الله وهو من da kuke magana nan wannan wace ne ba annabi ba ake rahama ne ga kowa mu ya mu ya mu ne kace a mu kan mu ya zama rahama ga kowa ya mu ya gidan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullahi mutlaq wato bawan Allah mutlaq da aika haka na da yake ubangiran ubangiran ya ubangiji laisa lahu abdun ba ya da wani bawa illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad shi ta kare da bawa Allah kuma bayan annabi Muhammad fa kullu abdin kowa da bawa juz'un kashi ne yin Muhammad daga wani tashi na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada haka da haka ne yawan kiyama rabbul kiyama ranar kiyama ya kudu za su ji halin yana ummati ummati shi yana tashi daga saboda dama ya faɗi cewa shi ne farko wanda kasa za ta ba ta karewa kabarin da ya fito da ya fito da kabarin sa yana fitowa kabarin sa malaika jibril na na ya zo karba to da zuwa yana fitowa jibril yana kasa da shi yana ma fa Allah ya girma ma fa Allah ta ji shi ba mun da shi ya Allah ya da mata ya da mata ke waye ko na لأنه درسي الذي الكل شيء duka. takallama da haka sai magana ta misali kulli da harshen kowa da kowa ummati ummati wa gairu wanda ba shi ba kuwa ya kulu za su yana ce nafsi nafsi nafsi nafsi ta kai na nake ta kai na ne yau ko ta wani ba ne yau ko ta wacce bai lamma kana abubuwa abdullahi yayin da ya karance shi ne abdullahi bawa allah na hakika wa kullu abdul kowane bawa jazu'un min hada al-amri wani ga yanki ne daga wannan bawa wa huwa al-qudus shine baban duka min majmu'in daga mahaɗar da mimmadorin daga baki da ta taɓa wani abu ya fi ganin magana da shi da an da wucewa shi a rusalar ya aiko a nake rahmatan dan rama da jami karfi ne ga jami karfi ga dukkan halittarsa al'irkin mutum waljebe da aljanu wani malaki har mala'ika da ana sallallahu alaihi wasallam jami'a wani lokaci a nabi ya tambayi jami'a هل نالك شيء من رحمتي التي ذكر الله في رحمته في رحمته فيها ذكر الله في رحمته الجميل على الإله وإيش كيف ko wani abu ya ɗanta ya ɗanta ne ka na rahama ta wata ubangiji ke ta ni rahama ne ga kowa da kowa kana jin ne ina ai ko ai zai ga mani kada ya ta sama ai ko to ana shar'a ke balla na kasance wallahi ina cikin matuƙar tsoro na yasan kare. Ya ma ra'ayi dan abin da daga ma waka abin da ya faru sai iblis na sai iblis ta bare sai su ji wani da shi muke masa duk aikin da ake da Allah da shi muke yi amma sai aka tafi imani cikin marayu aka ware ne wanda jama'a yana kiran da su a marayu amma da kai da kare domin jirgin kan jiran ne ga abin da Allah zai yi wallahi duk a lokacin da shi kuntu a kawo jikin na kasance ina jin tsoron matuka a ɗanɗanin wasu ya zan shiga a tsaya da karin da tsoron hadisin da tsoron ya amince mu shi su ba da wata kusurfi Allah ci da karin ne da hawa da abuce ne ta na ji Allah ya ce mutsa'in kan ma'ami wato abin bi ne a sama sannan kuma abin kace ne da na ce alhamdulillah ba mai ba min yana min وإنما الآن جهنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون amma sai ga wani tsirai ne kan tsirai ya zo ya nan bara ma da shi kuma gwamnati suna da hawan musulunci kuma a cikin tafsiri kwaro-kwaro ya faɗa ba duniya nan bara ma da kuma ya mutu gaskiya ai ba rama ne ba ne shi da rama ne da ya gudu wata ai shi ke na yake mutar sosai ba ka wanda ya ce ba nan baya ce so na da mai ce irin su kara mai to wannan rashin arziki wani mutum shi wani ba rama ne ya ba shi Sai ya sa ka dawo da suka sauka mana da an an zuka ta Allah an zuka ta Allah an taɓa ya kare an taɓa ya kare an taɓa ya kare har sai ne daga rumbunan ya fashe ba ma fashe ba ba so ka shafe iska ce fice da hijiwa iska bulobalan fashe wa hajji da ya taɓa da ya fashe da su ne taɓa Walainama وإنما يوحى إلينا kace ni ana yau mana wayi ne annama ilahun jawa ubangijin ku ilahun wahidin ubangiji ne daya ai ma yi wa ilayya abin da ake wayi gare ni ne na amri da gayi na nama na ubangiji ma yi wa ilayya ba yi wa yi gare ni wajen amri da gayi na nama na ubangiji illa da ba hadari ne su zai kaɗe ta ubangiji ai ma a takin Qur'ani da Qur'ani ya ce an bata wannan alloli a cikin bauta musu bai zo ba a cikin Al-Qur'ani inna ma dal Qur'ani wa hadani lillahi abada da cikin Qur'ani kadai kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala wa hal antum muslimun da ko kuma sun kalli da waya ne ai hal an ko ku kan gado da za ku jawo da hajjin don hadani ga wannan kadaiwa na'am haka yake فإن تولوا فقل أنتم على سواء وبالذي أقلت لكم بعيد ما تفعلون eh da wannan in sun rike an lalika daga haka ka kwalka ce adal tukur to ni dai na sanar da ku min harbi da yaki alaka wayi ku zama ni da ku daidai ai mana manar da manar sana'a wanda ya ci ana jauhi da kada da haka ba ana alamtu to ni ga na sanar da shi da harbi da yaki da haka farta da aka kun shiri min harbi da mutaffa yaki tsakanin wa ina adali ai ma adali ban san ba a karibin a masu aduna shin abin da aka nufa da kawai nan azabi na azaba an ba irin kore ta ne auko aure kan ko ku kiyama ku ta ta kore ta inna hu ta'ala madaukaki da ubangiji madaukaki ya lamu da jahara shi ya san bayyana na da kawai ne da shi walzina ya san walzina da aiki min kun daga cikin gare su wane gari ku har ma zance da na koyi da nasiri da ya fi ga wani ku duk ubangiji ya sani waya da ya san ma ta cikin muna abin da kuke kaiwa koyewa an tuntu waga ya ku da wani ku mina sirri na asiri wa yana ake فبالذي جعل لكم فتنة لكم ومتاع إلى حين wa yana da ne na yi ban sani ba da mu cewa ji ma a nan dukkan biya ku da sanar da ku shi walam ya alam wa kada mu ce da lokacin da bashi to ban sani ko fitnatin fitna ne ai ibadan jarabawa ne da kun gare ku wa ba ta ko ku je ta da shi ne ilahi in zuwa wani lokaci ai ke da ilahi ne ke da ajaliku ai zuwa karshen adibinan ku قل ربكم بالحق ورب الرحمن المستعان على ما تصفون wanda ka ce rabbi ya ubangiji na roƙon ka yake hukunci bai ni tsakani na wa bayyana mafarki biya da tsakanin masu kare tsanin da yake da gaskiya ai kana asabi da asaba lawan gare su awon nasu ko ko ba da taimako awon nasu ko taimako a dai ma akan su fa ulzi bi dukan sa aka yi azaba bi gadalan abadan wa uda aka yi masa azaba a uhulu wala azaba aka yi masa azaba a uhulu wani wani ne aka yi masa azaba a manailu ولكن لك أكل عذاب أهلك ونصر أكل يشوف عليه أكل وربنا أبين الرحمن ليوم الشوكان المستعان أبن من تبقون أنامات سنة كامل من تشغل الدعوة منك بذكر لك اليوم على الله كأن في قولكم سكين بدركم اتخذ ولا اتخذ ولا شيء وعيالك ألا وعلينا وكما كيرك أكينا في قولكم سكين بدركم تعيد الشيوانين بسنين وعلى القرآن وكما كيرك أكينا القرآن في قولكم سكين بدركم شيء وكان الحمد لله
عاد عاد صلاة الفاتح